قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 20 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da goma ga watan daya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 30 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata mun tattauna game da matsalar nema wa mushrikai gafara bayan sun mutu nema wa mushrikai gafara ko nema musu rahamar Allah madaukakin sarki ko yi musu ainihin wato abin nan wato yi musu sallah wannan haramun ne at-tarahumu was-salatu wal-istighfaru alal kuffari wal munafiqin a ce munafiki wanda munafurcinsa kuma ba karamin munafurci ba babban munafurci irin na aqida da kuma kafirai wayannan baya halatta haramun ne a nema musu gafara ko a nema musu rahmar Allah ko kuma a sallace su mun karanta ayoyi cikin suratul tauba kamar fadin Allah ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi har zuwa karshe da kuma ainihin wato istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum da kuma hadisin da muka karanta na Ali radiyallahu anhu da yace ya ji wani mutum yana nema wa iyayensa gafara kuma mushirikai ne sai ya ce yanzu ka nema wa iyayenka gafara bayan mushirikai ne sai ya ce alaisa qadista gafara ibrahim li abi to ba annabi ibrahim ya nema wa mahaifinsa gafara ba wa mushrikun kuma alhalin baban nasa mushriki ne sayyidina ali ce sai na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mas'ala sai aka saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم bayan mun tattauna wannan sai muka tattauna wata magana ta imamun nawawi wanda shi ma ke karfafa wannan as-salatu alal kafir wa du'a lahu bil maghfirati haramun بنص القرآن والإجماع shi ma yace da nassin alqur'ani da kuma ijma'i har shak albani yake cewa shi ya ji wato wasu daga cikin irin yan jaridu da kuma wasu shugabanni na kasashen musulmi akwai wasu arna da suka mutu kuma suka nema musu gafara cikin maganganunsu ya ce ana samun wannan daga cikin yan jaridu kamar joseph stalin kamar george benashot wanda duk mun ba da misali da irin su cewa ba daidai ba ne yadda su 'yan jaridu ba dukansu ne masu ilimi na addini ba haka su ma shugabanni ba lalle ba ne su zamanto suna da ilimin addini amma abin da zai fi zama abin mamaki a samu malami mai da'awa ko mai kira zuwa ga addini ya dinga nema wa irin waɗannan mutane kafirai gafara saboda ainihin mudahana da wani abu mai kama da haka wanda malam ya ba da misali a ainihin wato a cikin wata risala ɗinsa sannan mun tattauna gabar cewa mafi karancin adadin da ake kulla sallar wato jama'a a cikin janaza shine salatatun akalla mafi karanci a samu mutum uku an samu mutum uku shikenan za a iya yin sallar jana'iza da su shi ma mun karanta hadithin wato abat al-hatal ansari da ya gayyace ya kira manzo Allah zuwa ga Umair bin Abi Talha ɗansa lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi masa sallah a gida manzo Allah ya shiga gaba Abu Talha yana baya Ummu Sulaimin tana bayan Abu Talha babu kowa sai su su uku wanda wannan ya nuna cewa za a iya yin sallar janaza mutum uku sannan wannan ya nuna cewa in za a yi sallar janaza biyu maza mace ɗaya to kaga kenan za a shi ba yanda ake sallar jam'i ta yau da kullum ba shi ainihin ɗaya namijin mamudin zai tsaya ne a bayan liman ita kuma macen ta tsaya a bayan mamudin sannan wannan ya nuna ana iya yin sallar janaza da mata domin ga sha ummu sulaimin ta bi sallar janaza da aka yi ta ɗanta wato wanda ainihin wato ɗan abi talhatal ansari sannan duk sanda jama'a suka yi yawa abin da ya fi falala ga mamaci kuma ya fi amfani a gare shi kenan ma'ana a samu taruwar jama'a wannan yana daga cikin abin da ke amfanar mamaci kwarai da gaske saboda hadisin da muka karanta babu wani mutum da zai mutu a samu al'umma cincirundan al'umman musulmi da suka kai kamar mutum ɗari su sallace shi suna masu nema masa ceto ba ce Allah ta'ala ya ba su cetonsa a wata ruwaya sai Allah ya gafarta masa sannan ainihin wato duk da cewa ana iya yin gafara ga mamaci walau kanil adadu aƙalla min miya ko da adadin ba su kai mutum ɗari ba in suka kasance ba su cakuɗa tauhidinsu da shirka ba wannan shine hikimar samun jama'a da yawa din saboda hadisin ma min rajulin muslimin ya mutu fa yaqumu ala jinazati 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allah fi wannan shine sharadin illa shaffa'ahum Allah fi sharadin shine ya zamanto in sun kai su 40 din to ya zamanto babu mushriki babu mai yin shirka a cikin su sannan gaba ta gaba shine an so sahun a bayan liman ya zama guda uku a samu sahu ya zama guda uku fasa'ida ko sama da uku daga uku zuwa sama har ma aka ce idan mutum bakwai ne wayanda za su sallaci mamaci banda liman to sai a samu mutum uku su tsaya a bayan liman sahun farko sahu na biyu mutum biyu sahu na biyu mutum biyu ana son da ya karya gaza sahu uku a cikin ainihin wato duk da an miƙe an yi sahu guda ɗaya yayi amma dai mustahabbi ne a yi sahun ya zama guda uku na ba ta gane saboda hadithin abi umama salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin wa ma'ahu sab'atu sab'atu nafarin faja'ala thalathatan saffan wa ithnaini saffan wa ithnaini saffan shine kamar yadda muka bada misali yayi sallar janaza da mutum bakwai sai ya sa mutum biyu sahun gaba mutum biyu sahu na biyu mutum biyu sahu na uku wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata a sallar janaza akwai hadithin malik ibn hubaira manzo Allah yace ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimina a samu sahu uku cikin musulmi su sallace shi illa aujaba wa fi lafazin illa gafara lahu to wannan kaga duk hadisan suna fa'idantar da mu amfanin raba sahun ya zama akalla uku in ko jama'a da yawa to kaga sai iya abinda aka yi na sahu gwargwadon yawan sahun gwargwadon abin da yake da falala قال المؤلف رحمه الله تعالى gaba ta 65 wa idza lam yujad ma al imam ghayru rajulin wahidin idan ya zama tare da liman ba a samu kowa ba sai mutum ɗaya tak daga liman sai mutum ɗaya ila janaza ce wadda ta faru a halin tafiya suna tafiya su su uku ɗaya ya mutu to kaga biyan da su za su sallace shi da liman da kuma ɗaya mamu to in ya zamanto babu wanda zai sallaci mamaci sai iya mutum biyu daga liman sai mamu guda ɗaya fa innahu la yaqifu hiza'ahu to shi wannan mamun ba zai tsaya kafada da kafada da limamin ba ba zai tsaya hiza'ahu a wato gefansa ba kama huwa sunnatu kamar yadda wannan shine sunna fi sa'ir salawat a sauran salloli in ba ta jana'iza ba bal yaqifu khalfal imam zai tsaya ne a bayan liman lil hadisil mutaqaddimi fil mas'ala saboda hadisin da mun riga mun gabatar da shi a matsala ta 62 wa fihi a cikin hadisin fata qaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba wa kana abu talha ta wara'ahu abu talha ya tsaya a bayansa wa ummu sulaimin wara'a abi talha ita kuma ummu sulaimin ta tsaya a bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum gairuhum babu kowa tare da su sai iya su su kadai to wannan sai ya fa'idantar da mu idan ya zama daga liman sai mutum daya to wannan mutum dayan zai tsaya ne a bayan liman ba a gefen sa ba kamar yadda aka saba sallolin farilla na yau da kullum gaba ta 60 da wato da 66 walwali aw na'ibuhu walwali aw na'ibuhu ahqqu bil imamati fiha min alwali shugaba kamar ka ce gwamna aw na'ibuhu ko deputy governor wato mataimakin gwamna ahqqu bil imamati su suka fi cancanta su yi limanci fiha a jana'iza min alwali sama da majibincin ita gawar an fahimta ko idan aka samu gwamna yana da ilimi yana da yana da fahimtar addini mai kyau yana zai iya sallatar gawa to in ya zo shi za a gabata ya sallaci mamaci in kwa ba shi da ilimi kai wa mutane kwakyariya kaga sai a nemi ko liman ko wani abin nan ya salla amma dai shugaba saboda a tsari na musulunci da wuya ka ga shugaba ba shi da kan gado za ka samu shugaba akalla yana da fahimta mai kyau ta addini zai iya jan sallar juma'a zai iya jan sallar idi zai iya duk wayannan sallolin an gane ko to kaga liman ya zo a zo a tsaye da gawa gwamna bai san shi zai sallah ba kawai yana zuwa a ce a yaran kai daɗe his excellency kai za ka yi sallah to ai kaga abin za a iya samun ɗirkaniya ko yawa in bai amma Allah ya samu yana da fahimta mai kyau ta addini kaga ba zai zama masa wani sabon abu ba da haka dai alwali shine kamar gwamna shugaba auna ibuhu ko mataimakin shugaba a haƙƙu bil imamati to gaskiya in an zo sallar jana'iza shi ya fi cancantar ya ja sallah min alwali wai fiye da shi kansa wanda yake dan uwan mamaci fiye da wato majibincin gawa li hadith abi hazimin me hujja wato Sheikh Nasiruddin Albani ce hujja akan haka li hadisi Abi Hazim saboda hadisin Abi Hazim radiyallahu anhu qala yace inni la shahidun yawma matal Hasan ibn Ali yace ina nan a ranar da Al-Hasan bin Ali ya rasu fara'aitul Husaina fara'aitul Husaina ibn Ali sai naga dan uwan Al-Hasan Husain Al-Husain ibn Ali radiyallahu anhuma sai na gan shi ya ƙulu li sa'id ibn al'as yana faɗa wa sa'id ibn al'as wa ya ɗa'anu fi unuƙihi yana ɗan dungure masa kai ko kuma yana zungurar wuyansa unuƙihi wuyansa yana ɗan sukar wuyansa haka wa ya ƙulu yana cewa taƙaddam shiga gaba shiga kai sallah falaula annaha sunnatun ba dan sunna bace in akwai shugaba shi za a gabatar a sallar janaza ma kaddamtuka da ba zan gabatar da kai ba wa sa'id a lokacin shi kuma sa'id ibn al-as amirun alal madina shine gwamnan madina yauma izin a wannan ranar wa kana bainahum shay'un saboda akwai dan matsala da rashin fahimta ko jituwa tsakanin su to amma tun daga sunna sai ya danne wannan damuwar shi al-husayn sai ya ce ba dan kai shugaba bane kai ka fi cancanta in gabatar da kai ka sallaci dan uwana ba zan gabatar da kai ba ina fata an gane to wannan shine hujjar Sheikh Nasiruddin Albani cewa in akwai shugaba a guri in yazo to shi zai jagoranci sallar janaza ko da misali dan opposition party ne an gane ko yana wani party din sai kuma ya zamanto ya zo sallar janaza kuma wanda za a sallata ko yan uwan wanda za a sallaci dan uwansu su kuma suna wani party din daban wannan sai a danne adawa irin ta siyasa sai a gabatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na fata an gane lahuru uyatun shi ainihin ka koma lamba ta daya lahuru uyatun an ce shi sa'id ibn al-as lahuru uyatun ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sahabi ne kenan domin qubidan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa lahu tis'u sinina shi sa'id ibn al-as yana dan shekara tara an gane ko wa kana haliman kuma sa'id ibn al-as dinnan mutun ne mai haƙuri wa ƙuran kuma mutum ne mai nutsuwa nutsatse ne wa min ashrafi quraishin kuma yana daga cikin manya manya daga cikin quraishawa wa huwa ahadul ladina katabul mushafa li uthman yana ɗaya daga cikin yan kwamitin da suka rubuta alqur'ani lokacin kalifancin sayyidina uthman radiyallahu anhu wa kana ta'amalahu ala al-kufa sayyidina usman ya nada shi gwamna a kufa lokacin da yana khalifa in kun tuna hikmatu min tarikh na san za ku iya tuna wani abu mai kama da wannan sunan na sa'id ibn al-as wa gazabin nasi dabaristan sannan ya yayi yaƙi tare da mutane an je jihadin garin dabaristan tare da shi wasta amalahu muawiyatu muawiyatu alal madina haka sayyidina muawiya ibn abi sufyan ya nada sa'id ibn al-as gwamna a garin madina mata wato sa'id ibn al-as ya rasu fi kisarhi wato a cikin ainihin wato abinan wato a cikin kingdom ɗinsa masarautarsa wato asarihi cikin abinan bil arasati a wani guri da ake kira arasa ala thalathati amyal min al-madina mil uku daga garin madina sana shekara ta 58 wadufina bil baqi' an kuma binne shi a baqi'ul garqat akhrajahu al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya fitar da wannan hadisin a cikin al-mustadrak mujalladi na uku shafi na 171 wal bazzar da al-bazzar ainihin wato shafi na 814 kashful astar da kuma at-tabarani fil mu'jam al-kabir fi mu'jam al-kabir mujalladin sa na uku shafi na 148 da kuma hadisi mai lamba ta 2912 da 2913 والبيهق ياك امام البيهقي a cikin mujalladin sa na hudu shafi na 200 a shafi na 28 wazada fi akhirhi ya kara wato wani ya kara wani lafazi a cikin karshen ruwayar sa fa qala abu huraira yace abu huraira yace atunafisuna ala ibn nabiyyikum bi turbatin yanzu za ku zabi ko ku fifita wata turbaya da za ku binne jikan annabin ku tadfanuna fiha za ku binne shi a ciki ba inda ake ganin nan ya kamata ba saboda an ce an so a binne shi a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to aka dan samu sabani wasu suna ganin a iya wa'annan na ciki tunda dama ɗakin na na Aisha ne ina fata an gane shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi sayyidina abubakar sai da ya nemi izini lokacin da za a binne shi kus abin nan haka sayyidina umar shi ma sai da ya nemi alfarmar lokacin yana jinya cewa ya nemi alfarmar na Aisha ko za a iya kai shi kusa da ainihin wato sahibansa abin ne sha'ana da haka an dan samu wannan yanayin shine shi Abu Huraira yana ganin kamar nan yafi kamata a ce an bune Al-Hasan ba wani gurin ba to shine yake faɗin wannan wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul har yake cewa naji manzon Allah yana cewa man ahabbahuma faqad ahabbani duk wanda ya so ni wanda ya so su ni ya so wa man abghadahuma faqad abghadani duk wanda ya kisu ba su yake ki ba ni yake ki wa akhrajahu ahmad aidan imam ahmad ya sake fitar da wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na 531 bi hadhihi ziyada da wannan ziyadar ta abi huraira magana abu huraira atunafisuna ala alabni nabiyikum bi turbatin tadfanuna fiha walakinahu lam yasuq qissata taqdimi sa'id lis sai dai shi imam ahmad a cikin musnad a ziyada din bai kawo kissar gabatar da sa'id bin al'as a sallatar al-hassan ba wa inna ma ashara ilaiha bi qawli kawai dai shi a ruwayarsa yayi ishara zuwa ga wannan kissar da fadin sa fa zakara al-qissa shikenan kawai sai tsaya haka thumma qala al-hakim sannan abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yace sahihul isnad wa wafaqahu adh-dhahabi ce wannan hadithin isnadin sa sahihi ne imamu zahabi ya wafaka masa wal hadithu awradahu al-haythami wannan hadisin alhafiz alhaithami wato ibn hajar alhaithami ya kawo wannan hadisin fil majma'iz zawaid a cikin majma'iz zawaid a mujalladin sa na uku shafi na 31 bi tamamihi gaba ɗaya cikakken sa ya kawo ma ziyarati tare ma da ƙari thumma qala wa rijaluhu muwathaquna sannan ya ce rijaluhu thiqat ma'ana mazajen muwathaquna wa'anda ake amintarwa ne wa azahu alhafiz fi talkhis haka alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan isnadin fit talkhis al-habir a cikin littafinsa at-talkhis al-habir mujalladi na biyar shafi na 275 ilaihima zuwa gare su maqarunan ma al-baihaqi amma yana mai hada su tare da imam al-baihaqi wa qala yake cewa fihi salim ibn abi hafsa da'ifun sai dai a cikin wannan isnadin akwai wanda ake kira salim ibn abi hafsa shi kuma mutum ne da'ifi ba a karbar ruwayarsa lakin rawahun nasa'i wa ibn maja sai dai imamun nasa'i da ibn maja su kam sun ruwaito wannan hadithin min wajihin akhar ta wata fuskar daban an abi hazim daga abi hazimin bi nahwihi makamancin sa wa qala ibn al-munziri wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yake cewa fil awsat a cikin littafin al-awsat laysa fil babi a'la minhu a cikin wannan babi da ake tattaunawa akai babu wani hadisi a'ala da yafi daukaka ta fuskar isnadi minhu fiye da wannan li'anna jinazatal hasani hadaraha jama'atun kathiratun domin jana'izar alhassan bin ali radiyallahu anhum wato jana'iza ce wadda jama'a masu tarin yawa sun halarce ta minan sahabati daga sahabai wa gairihim da wasunsu qultu hadha kalamul hafiz nace wannan zancen alhafiz kenan wa fi ba'dha nazarun duk da cewa a wasu daga cikin zantuttukan akwai abun duba min wa zalika min wajhayn wannan ku abin da wujihatun nazar din inda za a danka kallo wasu ruwayoyin ta fuskar a wato ta fuskoki guda biyu al'awwal na farko itlaquhu ad-da'fa ala ibn abi hafsa wato inda al-hafiz a cikin at-talkhis al-habir kenan inda yayi idlaqin rauni akan wani rawi mai suna ibn abi hafsa salim ibn abi hafsa yunafi ma qalahu wannan raunana wannan rawin da alhafiz yayi anan ya ci karo kuma da abin da shi alhafiz din ya faɗa fi tarjamatihi a tarjamar wannan rawin salim ibn abi hafsa fit taqrib a cikin taqribu taqrib saduqun a can cikin taqribu taqrib shi alhafiz ibn hajar da kansa da ya tashi faɗa tarjama wannan rawin salim ibn abi hamsa sai ce saduqun mai gaskiya ne mutumin kirki ko mai gaskiya ne illa annahu shi'iyyun ghalin sai dai dan shi'a ne kuma wanda ya yi gulu ya wuce iyaka a shi'anci innahu shi'iyyun ghalin wanda yake a shi'ar tasa ma bai tsaya a kurkusa ba yayi nisa qultu albani yake cewa fa'iza kana sadukan idan har ibn hajar ya tabbatar da cewa wannan rawin salim ibn abi hafsa saduk ne fa hadithu hasanun hadisinsa ya zama hasan kenan ala aqalli daraja da mafi kankantar daraja a ce hadisinsa hasan wala yadurruhu annahu shi'iyun kasantosa shi dan shi'a ne ba zai cutar da ruwayar tasa ba tunda dai an fahimci cewa yana da gaskiya ba a tuhumarsa da ƙarya ba a ganin kaza ba a ganin kaza da aka za a karɓi ruwaya sadu da cewa yana sufantuwa ko yana ana danganta shi zuwa ga shi'a kama ta ƙarrara fi ilmin matsala kamar yadda wannan tabbataccen abu ne a cikin ilmin matsalawul hadith wa yuqawwi hadithahu hadha sannan annal baihaqi abinda zai ƙara ƙarfafa wannan hadisin na Salim ibn Abi Hafsa wato shine wato hadisin da al-Baihaqi akhrajahu Imam al-Baihaqi ya fitar min riwayatin ta wata ruwaya lahu da wato take koma zuwa gare shi min dariqil min dariqi Isma'il ibn Raja ta hanyar Isma'il ibn Raja az-Zubaydi qala yake cewa akhbarani man shahida al-Husaina ibn Ali hina mata yake cewa wanda ya halarci mutuwar Al-Hasan bin Ali lokacin da ya rasu ya bani labari fa zakara alhadith bi ikhtisarin sai ya ambaci hadisin a takaice wa fihi qaulul husayn ibn li sa'id a ciki hadda maganar da husayn ya ga wa sa'id ibn abi al-as taqaddam shiga gaba ka ja shi sallah kai kai kai masa sallah falaula annaha sunnatu ma qaddamtuka ka sani dai ba dan sunna bane gabatar da kai din to da ba zan gabatar da kai ba wa Ismailu hadha thika shi ko wannan Ismail din thika ne amintacce ne wa qad taba ibn abi hafsa kaga yayi mutaba'a ga ruwayar ibn abi hafsa fa hiya mutaba'atun qawiyya kuma mutaba'a ce mai karfi wa in lam yusammi fiha man shahida al-qissa man shahada al-qissa koda ku a cikin ruwayar ba ambaci wanda ya halarci lokacin labarin ba ya halarci labarin ba faƙar sammahu salim ai shi salim a tasar waye ya ambace shi kama ra'aita wa gairuhu kamar yadda kake gani da kuma waninsa aidan kama yushiru ila zalika qaulul hafiz kamar yadda maganar al-hafiz ibnu hajar ita ma tana ishara zuwa ga haka lakin rawahu an-nasa'i wa ibnu majah sai dai imamu an-nasa'i da ibnu majah sun ruwaice shi lakin fihi ma ya aci sai dai a cikin sa akwai abubuwan nan da za su zo wa huwa shine athani na biyu annani lam aqib alal hadithi fil janaiz ya ce wannan hadisin ban same shi ba a cikin aljana'iz min sunanin nasa'i wa ibn majah haka na duna na nuna na duba ibn majah wa lam yurid wa lam yu wato wa lam yurid wa lam yuridahu da ainihin wato imamun nasa'i da ibn majah lam yuridahu dukkaninsu ko lam yuridhu al-mizzi fi tufatul ashraf da na duba tufatul ashraf al-imamul mizzi bai kawo shi ba walan nabulusi fi dhakhair haka a cikin da na duba littafin az-zakhair to shi ma annabulusi bai bai ambace shi ba fi musnadil husayn a cikin musnad na al-husayn wala fi musnadil hasan wato ko ban gan shi ba ban same shi ba cikin almuzzi bai ambata ba cikin tufatul ashraf annabulisi bai ambata ba a cikin azzakair a musnad na al-husayn ko kuma musnad na al-hasan wallahu a'lam al-hasan eh al-hasan shine ya haka na karanta lakin fihi ma ya'ti wa huwa athani a to shi muka karanta wa qad awrada ibn hazm fi al-muhalla ibn hazm a cikin littafin al-muhalla mujalladin sa na biyar shafi na 144 ya kawo wannan hadhihi al-qissa ya koro wannan qissa bi sigatil jazmi da siga ta jazmi yankewa da ingancin ta walam yudha'ifha bi raunana ta ba ma annahu lam ya'khudh bima dallat alaihi min al-hukum duk da cewa shi bai dauki abinda kissar take nuni ba na hukunci shi baya bai tafi akan wannan hukuncin ba ibn hazm ya inganta kissar bai raunana ta ba amma kuma baya aiki da abinda kissar ta hukunci ta yi nuni akai na hukunci domin kaga kissar tana nuni akan cewa in akwai shugaba shi ake gabatarwa a sallar janaza fiye da auliya ko waliyul mayyit an gane to shi ibnu hazm bai bai dauki wannan fahimtar ba amma kuma ya tabbatar da ita wannan kissar qulna sai muka ce lam nadda'i lakum ijma'an fatu'ariduna bi hadha lam nadda'i lakum ijma'an har ma shi ibnu hazm a cikin al-muhalla yake cewa lam nadda'i lakum ijma'an ba mu ambaci ijma'i ba a tattare da ku fatu'ariduna bi hadha ballantana ku ku wato ku yi mu'arada da mu da wannan walakin idza tanaza'a al-a'immatu wajaba ar-raddu ila al-qur'ani was sunnah yace ba mi da'awar cewa wannan magana ijma'i bace ballantana ku yi mu'arada ku yi fito na fito da mu sai dai duk sanda manyan malamai suka yi sabani wajaba ar-raddu ila al-qur'ani was sunnah wajibi ne a mayar da wannan sabanin zuwa ga alkur'ani da sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila na fata an gane da haka wannan shine duk sanda aka samu sabani Allah ta'ala ce to kuma yadda sabanin zuwa ga alkur'ani da sunna wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyawun makoma yake cewa wafil ƙur'ani wa sunnati ma auradna sannan abin da muka kawo shi kuma shine ya zo a cikin alƙur'ani da sunna ƙultu sai na ce wa ka annabna hazmin na rahimahullah kamar dai shi ibn hazm rahimahullahu la yara anna qaulan sahabi shi a fahimtarsa baya ganin ƙaulin sahabi a sunnatu kaza sahabi ya ce abu kaza sunna ne fi hukumin marfo'i shi ibn hazm baya ganin wannan a matsayin hukuncin hadisi marfo'i kaga kuma wannan da yawa cikin malamai wannan shine fahimta sa idan sahabi ya ce minas sunnati to suna cewa wannan lahu hukumul marfo to ibn hazm shi bai yarda cewa in sahabi ya ce wato minas sunnati kaza shi baya ganin wannan za a ce hukuncin hadisi marfo'i وهذا خلاف المقرر عند الاصوليين wannan magana sabanin na ibni hazm din nan sabani ne na wato hadha khilaf wannan sabanin abin da yake tabbatacce ne a wajen malaman usul a wajen malaman usul qaulu sahabi idza qala sahabi min sunna lahu hukm al-marfu in sahabi yace abu kaza sunna ne sunnar wa yake nufi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da haka wannan lahu hukm al-marfu yana da hukuncin hadisi marfu'i ibn hazm ya ce a'a ya ce to ai wannan ra'ayin na ibn hazm ya saba wa ma ainihin abinda yake tabbatacce a wajen malaman usul anna zalika fi hukumul marfu cewa qaulus sahabi min sunna wannan yana da hukuncin hadisi marfu'i wa huwa sawabu insha Allah ta'ala kuma wannan magana ita ce tafi zama daidai ita ce daidai insha Allah ta'ala wa sayati ziyaratu bayanin li hadha fi fil mas'ala yace wato ƙarin bayani zai zo insha Allah ta'ala akan wannan mas'ala a gaba ta 73 wa amma ma ashara ilaihi ibn hazm amma maganar da ibn hazm yake ishara zuwa gare ta min alqur'ani was sunnati daga alqur'ani da sunna fa ya'ani qawluhu ta'ala yana nufin fadin Allah ta'ala wa aula wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah wa ulul arhami wato ‘yan uwa waɗanda suke dangi makusanta ba'aduhum sashin su aula su suka fi cancanta bi ba'adin fiye da sashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah wannan shine hujjar ibn hazm shi yana ganin ulul arhami in akwai su su yafi kamata a gabatar a sallar janaza ba shugaba ba me yasa yace saboda Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah wa qawluhu fil hadith ati da kuma fadin sa shi ibnu hazm a cikin hadisin da zai zo fil mas'alati taliya a mas'ala mai zuwa wala ya um wala ya ummanna rajulu wala ya ummanna rajulu fi ahlihi an gane ko wala ya ummanna rajulu fi ahlihi kada a yi wa mutum limanci a gidansa a cikin iyalinsa yawa in mutum a fadarsa yake ko a kofar gidansa yake ko a gidansa to in za a yi sallah shi zai sallah sai in ya ba da dama da haka anan haƙƙinsa ne babu magana cewa ga wanda ya fi shi karatu ga wanda ya fi shi hadda alkur'ani ba anan wannan matsalar ta bambanta gidansa aka zo to shi zai ja sallah Allahumma in ya ga ba zai iya jin sallah ba ko kuma ya karrama wani cikin waɗanda suke gurin da ya san ya fi shi ilimi cewa na jamu sallah shikenan wannan yana daga cikin hujjar imam a ibn hazmin cewa ga aya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah yace ga kuma hadisin wala ya ummanar rajul fi ahli kama fi riwayatin kamar yanda yazo cikin wata riwaya istadalla bi ibn hazmin wanda ibn hazmin yayi hujja da ita ala annal ahqqa bis salati ya kafe kai da fata cewa wanda yafi cancanta yafi dacewa da jan sallar sallah alal mayyit kamar mace auliya al auliya yace waliyansa ba wai shugaba ba waliyansa su suka fi kamata in su waliyan ne suka ce malam wane ne zai mana sallah ko shugaba wane ne zai shiken wala ya kafa an da husti dilalun bil umum albani yake cewa ko shakka babu wannan ba boyayyen abu ba ne shi ibnu hazm ya kafa hujja bil umumi da wato dalili wanda yake mai faɗi domin wannan hadisin da ibnu hazm ya kawo ba ya takaitu ne a sallar janaza ba hadisi ne wanda yake ya yi zama umumi ko sallar janaza ko ba sallar janaza ba in dai a gidan mutum ne to shi zai ja sallar sai in shi ya saryar da haƙƙinsa amma wani ba zai ja shi sallah ba to kaga wannan hadisin ba maganar jana'iza kaɗai ake yi ba har salatul har salawatul khams da sauransu wa daliluna albani ce dalilin mu wa huwa hadithul husayn radiyallahu anhu shine hadisin husayn radiyallahu anhu khasun shi kuma hadisi ne khas domin kaga da alhassan ya rasu aka zo za a yi sallah waye ulul arhami a gurin hussein na fata gane amma kaga sai hussein yake cewa ba dan sunna ba ne in gabatar da kada ba zan gabatar da kai ba kenan sunna ta nuna cewa ko a gidan mutum ne ko ba a gidan mutum ba ne in dai shugaba ya zo sallar janaza shi zai jagoranci sallar janaza sai in ya wakilta wani ko kuma ya saryar da wa huwa muqaddamun shi kuma hukunci khas keɓantacce shi ake gabatarwa akan hukunci am kama huwa muqarrarun fil usul kama yadda wannan ka'ida ce tabbatacciya a cikin usul fiqi walidhalika dan haka ne zahaba ila ma zakarna jumhurul ulama mafi yawan malamai suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin da muka ambata ka abi hanifata kamar imam abu hanifa wa malikin wa ahmada wa ishaqa wa ibn al-munzir wa shafi'i wa fi fi qawlihi al-qadim haka imam shafi'i tsohuwan kaulin sa wato fatawarsa ta farko wannan shi ma yana kan haka kama fil majmu' kamar yadda yazo cikin al-majmu' sharh al-muhazzab a mujalladi na biyar shafi na 217 an fahimci wannan matsalar ko? sun mastadraktu sannan sai na riskar da wata matsala ko na riskar na yi istidraki faƙultu sai na ce innal hadithan ladista dalla bi ibn hazmin to ai hadisin da ibn hazm ma yayi hujja da shi la umuma lahu fi ma nahnu fihi in aka ɗauke shi aka kwatanta da abin da muka faɗa ko muke kansa to ai babu ma wani umumi da hadisin ibn hazm yake da shi li'anna ma'anahu domin hadisin ibn wato ibn hazm da hadisin da ibn hazm ya kawo ma'anarsa shine la yusallayanna ahadun imaman bi sahibil bait kada ɗayan ku yayi sallah yana matsayin liman amma limamin ga mai gida fi baiti kuma a gidan mai gida wa hadha bayyinun min majmu'i riwayatil hadis wannan kaga abu ne da ya sake fitowa fili in ka tattare ruwayoyin hadisin fa fi riwayatin li muslim a wata ruwaya ta muslim wala ya ummanna rajulu rajula fi sultani kada wani mutum ya limanci wani mutum a masarautarsa saboda kana ganin shi sarkin ko gwamnan ba mai karatu bane akwai an zo masallacin gidan sarki ko masallacin gidan gwamnati to in ba gabatar da kai gwamna ya ba shi za a bari ya ja sallah sai in ya wakilta wani wa fi ukhran lahu a wata ruwaya wala ta ummanna ar-rajula kada ka limanci mutum kada ya kai wa mutum limanci fi ahlihi a cikin iyalinsa wala fi sultani ko a cikin masarautarsa inda yake da iko kar kai wa mutum haka ina fata an gane fa hadha hujjatun ala ibn hazmin wannan hujja ce akan ibn hazmin لأن الظاهر domin abin da ya bayyana annal murada bihi sultanu alladhi ilaihi wilayatu umurin nasi anan sultan din da ake nufi wala fi sultanihi ana nufin sultan wato shugaba alladhi ilaihi wilayatu umurin nasi wanda shugabancin al'amuran mutane a hannunsa yake shi ake nufi anan ba wai dan ka zo gidan mutum yana da iko a gidan a ce kaka ja shi sallah والظاهر أن أيضا أنه مقدم على غيره wato zancen da ya bayyana a nan kuma ana gabatar da wannan magana akan wani akan watanta walau kana akthara minhu qur'anan wai koda wanda yake gurin ya fi haddar alqur'ani to a wannan babin shugaba za a gabatar koda akwai wanda ya fi shugaban haddar alqur'ani to shugaba za a gabatar ya ja sallah in a masarautar mutum aka zo to shi wannan sarkin basaraken shi zai ja sallah ko da a gurin akwai gangaren kafi gwani a gurin shi kuma kila bai haddace alkur'ani ba shi zai ja sallah sai in ya sarya da wannan haƙi nasa unzur ash-shawkani ka duba nailul awtar na al-imam ash-shawkani mujalladi na uku shafi na 134 fa in lam yahduri al-wali aw na'ibuhu gaba ta 67 idan shugaba bai zo ba mataimakinsa ma bai zo ba ba gwamna ba mataimakin gwamna fa'alfal a haƙƙo bil imamati to wanda ya fi cancanta da ya ja sallah ya limanci a ƙara'uhum likita to anan sai a duba wa ya fi haddan littafin Allah sun ma'alar tartibin ladhi ware da zikiruhu sannan sai a tafi akan jerin da ambatansa ya zo fi ƙauli cikin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa haddar littafin Allah shi zai ja ainihin wato mutane sallah fa in kanu fil qira'ati sawa'an manzo Allah ya ce idan a karatun alqur'ani duk gaba ɗayan su matsayi matsayi ɗaya suke fa a'lamuhum bis sunna sai a duba wane ne kuma banda alqur'ani kuma ya fi sanin sunna fa in kanu fis sunnati sawa'an idan bayan alqur'anin as sunnan ma daidai suke fa aqdamuhum hijratan sai a duba waye riga hijira an fahimta ko waye riga yin hijira fa in kanu fil hijrati sawa idan a hijiran ma daidai wa daidai suke rana ɗaya suka suka hijira mu ɗauka rana ɗaya lokaci guda suka shiga garin Madina fa aqdamuhum silman to sai a gabatar da waye riga musulunta wala ya ummannan rajulun rajula amma kada wani mutum ya yi wa wani mutum limanci fi sultanihi a masarautarsa wala ya ƙa'udu fi baitihi ala ta karimatihi sannan kada wani mutum ya zauna a gidan mutum a inda karagan mutum take inda yake zama illa bi izini sai da izininsa har ka zo in kana zuwa kaga ga gurin zama ga kushin ce kaga alamar nan gurin wani guri ne na musamman da alama gurin mai gidan ne kaka zauna sai in shi da ya zo tarbaka da ya tarbe ka ya ce ma ga guri ya saka a gurin a kharajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 133 wa gairuhu da waninsa min ashabi sunani wal masanid daga ashabu sunan wal wato ashabi sunan wal masanid da wato masanid min hadisi abi mas'ud al badri al ansari saboda wato daga hadisin abi sa'id abi mas'ud al badri al ansari wa qad kharrajtuhu shak albani yace ni ma nayi takharijin wannan hadisin fi sahih abi daud a cikin wato sahih abi daud a rakam na dubu na 594 zuwa 598 wa ya ummuhumul aqra'u wanda ya fi su haddan littafin Allah shine limamin su walau kana gulama wai koda yaro ne ko yaro ne Allah ta'ala ya hore masa alqur'ani to ba yaro bane na ba ta gani yawa in ka kalli shekarunsa yaro ne in ka kalli bai wanda yake tattare da ita ya girme ka ya haddace alkur'ani kai kuma kuna ta gwagwagwa da juzo amma to yanzu an zo babu in an zo babun waye fi shekaru ko dadewa ko ta tajriba ta rayuwa sai ka zazzare ido ka ce kai amma an zo masallaci za a ja sallah ga hafizin alkur'ani ka zo da tilawa ka duk shakku ya shiga cikin ta ka ce zaka ja sallah na fata an gane to shine ma'ana wanda zai limanci mutane fa manzo Allah ya ce wanda ya fi su hadda alqur'ani walau kana gulaman lam yablughil hulma ko karamin yaro ne bai balaga ba ko da karamin yaro ne bai kai shekarun balaga ba me yasa yace li hadisi amr bin salama saboda hadisin amru dan salama annahum mutanen ya'ani qaumahu mutanansa ƙauyensu ko garinsu ko ƙabilarsu shi amru bin salama wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo a matsayin banyan baki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarifu yayin da suka yi nufin komawa garin su qalu ya rasulullahi man ya ummuna suka ce ya ma'aikin Allah wane ne zai mana limanci wa zai limance mu qala aktharukum jam'an lil qur'an manzo Allah ya ce wanda ya fi ku tattara data amma data ta alqur'ani an gane ko wanda ya fi ku tattara haddar alkur'ani aw akhadha lil qur'an wanda ya fi haddar alkur'ani falam yakun ahadun mutanen wannan gari suka duba ba su ga wani mutum ɗaya ba min alqaumi a cikin mutanen jama'a ma jama'atu da ya tattara irin abin da na tattara na haddar alkur'ani faqaddamuni sai suka gabatar da ni wa ana gulamun ni ina yaro wa ala shamlatin li ina sanye da wata falmaran dina shamla ce ma ya falmaranci a jikinsa kuma ga shi ne lima da dattawan da shu da mai unguwar garin da masu kudin garin da duka shi ya fi kowa haddar littafin Allah ya ce sai suka ɗauki umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da ni kuma lokacin ina yaro ala fa ma shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum yace ban halarci wani taron jama'a ba face sai da zama ni ne limamin su sai dai ba za a yi sallah ba inda za a yi sallah za a ce ina alaran ma amru wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha yace har zuwa yau dinnan da nake baku labari in an yi mutuwa ni nake yi wa janaiza su sallah nake wa gawa sallah da aka limami in an ce aje in an shirya janaiza za a yi sai ga amru bin salama sai ga shi shine zai zo ya sallaci gawa me ake so dacewa da sunnar manzo Allah kuma haka shine dacewa manzo Allah ne ya ce a gabatar da shi in aka bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aka gabatar da shekaru to kuma kaga ba dace ake bukata ba kenan in dai ana son a dace sai abu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu abu daud wal bayhaqi bi isnadin sahihin wa asluhu fil bukhari wa laysa fihi mawdi'u ash-shahid min wa huwa riwayatu abi huwa riwayatu li abi daud wa qad akhrajahu wa kada kharrajtuhu fi sahih abi daud yace nayi takharijin wannan hadisin a cikin sahih abi daud a hadisi mai lamba ta 599 zuwa 500 daidai da kuma 602 idza jama'at jana'izun adidatun min ar-rijal wan nisa in aka samu gawarwaki da yawa sun haɗu maza da mata ina fata an gane kamar irin yadda ake samun wannan bandit din a ce sun je gari sun yi ta'addanci wani lokaci ka ji an ce mutum saba'in mutum casa'in mutum ɗari kaga malam an nuno malam abin ban tausayi ga mutane ga sunan gawawaki iya ganinka na fata an gane to irin wannan an samu gawawaki maza da mata masu yawa sulliya alaiha salatan wahidatan sallah ɗaya za a yi musu ya wadatar waju ilatin zukuru sai a sanya mazan walau kanu sigaran ko da 'yan ƙanana ne mimma yalil imam su zama suna kusa da imam wa jana'izul inasi gawawwakin matan kuma mimma yalil qiblata sai zamanto su kuma su suka fi kusa da alqibla tunda za a jera su ne haka in an tashi na nan waɗanda aka jero wanda suka matso kusa da liman maza ne ko da yara ne waɗanda kuma daga nan suka yi can nesa an jera su an jera suna can su kuma mata ke wa fi zalika ahadithun akwai hadisai akan haka al-awwal na farko an nafi'in an ibn umar an karbo daga nafi'u daga ibn umar radiyallahu anhuma annahu salla ala tis'i janaiza jami'an yace yayi salla akan wato Abdullahi dan Umar ya sallaci wata wato janaiza gawawwaki ne jami'an gabaki ɗayan su guda tara wato ala tis'i janaiza gawawwaki ne guda tara ya sallace su jami'an baki ɗaya faja'alar rijala sai ya sanya mazan ya lunal imama suna kusa da liman wan nisa'a matan yalinal qiblata suna kusa da alqibla fa saffahunna saffan wahidan ya musu sahu guda daya wa wudi'at jinazatu ummi kulsum sai aka ajiye gawar ummi kulsum binti aliyin yar sayyidina ali imra'ati umar matar sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa ibn laha da wani danta yuqalu lahu zaidu ana cewa dan nata zaidu wudi'a jami'an an ajiye su ne ga baki ɗayan su su da ɗa da wato da ɗa da uwa wal imamu yawma idhin limamin da zai musu sallah a wannan ranar sa'id ibn al-as shine sa'id dan as wa fin nas kuma a cikin mutanen ibn abbas wa abu huraira wa abu sa'id wa abu qatada wayannan duk ba manyan sahabbai bane manyan sahabbai ne amma duk suna nan amma aka gabatar da sa'id ibn al-as me yasa saboda shi shugaba ne an gane ko fa wada al-gulama mimma yalil imam sai ya ajiye yaron shi zaidu dan dan ita ainihin wato ummu kulsum kenan sai ajiye shi kusa da liman fa qala rajulun sai wani mutum a gurin ya ce fa an kartu zalika sai na gaban gamsu da wannan abun ba sai na yi inkai fa nazartu ila ibn abbas amma fa kakka manta a gurin akwai abdullahi dan abbas wa abi huraira wa abi sa'id wa abi qatada sai na kalle su fa qultu ma hadha sai na ce to me haka kuma qalu hiya sunna su ban aka ce sunna ba an kai makura ba ba sa take ta akhrajahu abdurrazzaq a cikin al-musannaf mujalladi na uku shafi na 465 hadisi na 6337 wanda sai imamun nasa'i mujalladi na daya shafi na 280 wa ibn al-jarud fil muntaqa ibn al-jarud a cikin al-muntaqa hadisi na 267 268 wa daraqutni imamu daraqutni hadisi mai lamba ta dubu hadisi na 194 wal baihaqi imamu al-baihaqi a mujalladi na 4 shafi na 33 qultu sai na ce wa isnadun nasa'i isnadin da imamun nasa'i ya kawo wa ibnul jarud da ibnul jarud sahihun isnadi ne sahihi ala shartu shaykhain bisa sharadin bukhari da muslim wa qatasar al-hafiz duk da al-hafiz ibnu hajar ya takaita fi talkhis a cikin at-talkhis al-habir mujalladi na biyar shafi na 276 ala azuwihi ibn al-jarud sai ya kawo ya koro isnadinsa zuwa ga ibn al-jarud wahadahu duk da cewa ba ibn al-jarud ne kadai ya rubuci hadisin ba akwai imam an-nasa'i wa qala yace wa isnaduhu sahihun wa amma an-nawawi amma imam an-nawawi fa qala imamun nawawi a mujalladin sa na biyar shafi na 224 sai ce rawahul baihaqi bi isnadin hasanin imamul baihaqi ya ruwaito shi da isnadi wanda yake hasan lokaci yayi قلت يعني إماما كما يدل عليه السياق أنه صلى ياي صلى يعني إماما أمس الإمام كما يدل عليه السياق كما يندى لفظ يكينونا وصرح بذلك البيهقي والنشين بند إمام البيهقي يبينا في رواية له أو رواية تاسا في الحديث الآتي حديث نزيزو بعده بعين ونا كما سنذكر هنا كما يندى أنبتا أنان wala yu'aridu hadha qawluhu fi ma ba'du kaga kenan maganar sa ba za ta ci karo da abin da zamu faɗa ba daga baya wal imamu yawma idhin sa'id ibn al-as liman kuma a wannan lokacin sa'id ibn al-as ne la'anna al-murad annahu kana huwa al-amir abun nufi saboda shine shugaba qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake ta yu'malu ana iya fassara cewa annabun umar amma bihim abdullahi dan umar shine yayi musulmanci hakikatan amma bi izini sa'id ibn al-as domin an ce an nafi'in an ibn umar annahu salla ala tis'i jana'iza kaga wannan sai ya nuna kamar abdullahi dan umar shi yayi wa wannan gawawakin sallah to ai kuma sa'id ibn al-as a matsayin sa na shugaba yana nan sai ka ce shi ya bashi izini wayu wa za iya fassara shi haka wayuhmalu qawluhu za kuma iya daukan fadin sa da yace annal imama kana sa'id ibn al-as yani al-amira jam'an bainar riwayatai wato annal imama liman kana sa'id ibn al-as shine sa'id dan as yani al-amir ma'ana shine kamar gwamna ko shugaba jam'an bainar riwayatain in an hada tsakanin ruwayoyin guda biyu sai mu tashi athani abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah